نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a rana mai albarka a cikin wata mai albarka bakwai ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da bakwai ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar ƙwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar saukarwa ta musamman domin ya zama shiriya ya zama haske ya zama jagora wanda zai nuna ma al'umma hanyar tsira muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar fahimta kyakkyawar ruko sannan kuma ya sanya shi ya zama mana haske a wannan rayuwa haske a kabari haske a filin kiyama Allahumma amin idan ba manta ba jama'a a majalisin da ya gabata mun tsaya a من زاد بياني أكم فإن الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله آية تسورة المنافقون أكرمك الله أتسامنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله su waɗannan dai munafukan da ake ta bayanin siffofinsu daga cikin munanan ayyukan da suka kasance suna yi ba sa amfani da damar da suka samu na neman gafarar Allah da neman rahamarsa har lalacewarsu ta kai idan aka ja hankalinsu aka faɗakar da su aka yi musu nasiha cewa ga wata dama da kuke da ita manzan rahama sallallahu alaihi wasallama yana nan tare da ku ku yi amfani da wannan damar ku garzaya wajensa ku nemi rahamar Allah a wajensa ku tsanantu da shi ku shiga cikin alfarmarsa ya nema muku rahamar Allah تغفرت يستغفر لكم رسول الله me suke yi lawawar kusahu sai su gyada kawunansu gyadawa ta izgilanci da girman kai daga cikin fa'idar da muka hango shi yasa na ce a maimaita wannan ayar ita ce wannan juya wuya juya kai da suke yi da gyadawa da nuna cewa su wasu ne abin tambaya shi ne da me suka yi amfani wajen gyaɗa kan da juyawa sun yi amfani da ni'imar Allah duk mai saɓon Allah yana amfani ne da ni'imar Allah wajen saɓa masa duk mai girman kai yana amfani ne da wata baiwar da Allah ya masa shi yasa yake girman kai to ashe akwai zalunci a cikin wannan aikin adalci shine ne idan za ka saba ma Allah ko idan mutum zai saba ma Allah to ya saba masa da abin da ba ni'imarsa ba shi ne adalci to kuma ba zai yi ba to in ko za ka yi amfani da ni'imar Allah to ka bi mai ni'imar mana mun fahimta kamar wanda zai siffanta da girman kai shi ma zai yi girman kan ne saboda wata baiwa da wata falala da wani arziki wani alkhairi da Allah ya bashi sai a ce to ai wannan akwai zalunci adalci shine nemo wata falala nemo wani matsayi do nemo wani arzikin da kai kai makan sai kai kaba ba kai tunkaho da shi kuma ba shi to in ko ka yadda kana karkashin rahamar Allah da lidufinsa ne da inuwarsa to ashe bai kamata ka daga kai bai kamata ka nuna cewa kai wani ne ba muna ina fata mun gani na'am wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum manzara masu sallan zai nema muku gafara ashe manzo Allah sallan bai ba da gafara bai ba da gafara yastaghfir lakum rasulullah zai nema muku gafara a wajen Allah Allah da ya tashi ba da amsa yake sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum waye waye ne lan yaghfir Allah lahu ashe wani bai bada gafara Allah ne yake bayarwa manzon rahama sallama matsayinsa yana sama da na kowa martabarsa tana sama da ta kowa fiyayyen halitta masoyin Allah mai daraja mai matsayi a wajensa abinda zai yi shine zai nema maka ceto a wajen Allah subhanahu wataala zai nema maka gafara wannan lafazin kuma har wala yau yana tabbatar da matsayinsa yana tabbatar da martabarsa sallallahu alaihi wasallama tunda har gashi shi kadai aka ambata da cewa a neman a tsananci da shi domin a samu gafarar Allah wannan fa'ida ce mai matukar muhimmanci wacce ya kamata mu kula da ita kaga babu magana wani kawai ya kalli mutane ya ce ya gafarta musu ke mun fahimta babu maganar ka ce a'a kawai ai kana tare da ni shikenan ga wasu suna tare da manzan rama su sala amma da ba su yi abin da Allah da manzansa suke so ba shi kenan sai suka kasance sun lalace Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la sawa'un alaihim astaghfarta lahum ko kuma sawa'un alaihim astaghfarta lahum kamar da Abu Ja'far yake karanta lamarin duk ɗaya ne abin baya sauyawa sun riga sun fada a cikin kwazazzaban halaka sun siya lalacewa da taɓarɓarewar imani da alaƙarsu da Allah tun da sun riga sun yafa rigar munafunci munafunci kuma mai kukugowa daga cikin zukatarsu أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء يا رسول الله كان من مسغافرة وجن الله وند شيني مي بادا غافرة شيني مي رحمة ko kuma baka nema musu gafara ba lan yaghfir Allah lahu Allah ba zai taba musu gafara ba Allah ba zai kalle su da idan rahama ba me dalili inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da waɗanda suka zaɓi su fita daga cikin da'irar imani waɗanda suka zaɓi munafunci akan imani waɗanda suka zaɓi su ditashe hasken musulunci da hasken addini waɗanda suka zaɓi su rage ma masu karsashi da himman bin addini su rage musu ƙarfi ko kuma su kawo ma addini wani farmaki ko abin da zai rage masa ƙarfi duka wannan waɗannan ɓangarori ne da lafazin alfasikin ke bayuwa zuwa gare shi سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم wannan ayar jama'a ta yi kama da ‘yar uwarta da take cikin suratul tauba wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun ambace su a majalisoshin da suka gabata alladina yamizuna almuqawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladina la yajiduna illa juhdahum فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين الله سبحانه وتعالى da ya zayyano wasu daga cikin siffofin munafukai da ayyukan da suka yi sai ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka nema musu gafa ko kar ka nema musu in tastaghfir lahum 70 marratan ko da za ka yi ta nema musu gafara so shurin masaki shine ma'anar 70 ba ana nufin so 70 ba so shurin masaki adadin da illa ma sha Allah to falan yafi Allah lahum Allah ba zai taɓa musu gafara ba daga cikin abin da zai tayar maka da hankali ya sosa maka zuciya a ce ɗan adam ya samu dama ɗan adam ya samu zarafi da yanayi da zai kusanci Allah amma sai ya ki amfani da damar har damar ta kubuce yanzu su waɗannan mutanen jiya da shekaran jiya sun samu damar imani sun samu damar su yi arba da manzarar masu salam sun ji maganganunsa sun ji mu'ujizozinsa sun ga haskensa sun ga shiriyarsa sun ga abubuwan ban mamaki waɗanda suke tare da manzarar masu salam amma wa mallam ya ja'alin lahu lahu nuran sama lahu min nur zuciyar ta ƙi karɓar gaskiya sun yi arba da shari'a amma suka ƙiga suka kasa ganewa suka ƙi karɓa me dalili saboda zuciyar ta cika da munafunci sai zuciyar ta kasa fahimtar gaskiya ballantana gaskiya ta samu wajen zama a cikin zukatan to tun da an ba su dama sun ƙi amfani da ita to me abu na gaba abu na gaba shine istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين daga cikin abubuwan da suka siffanta da shi shine farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun samu dama a fita yaƙi da su amma suka ƙi fita hasali ma sai suke farin ciki ka gara ma fa da bamu je ba gara da gara da muka zauna a gida kamar mutumin da a kwatankwacin irin waɗannan mutane mutumin da Allah subhanahu wata'ala zai ba shi dukiya zai iya yin zakka amma yake sai ya zo ya talauce talaucewarsa ba uzuri ba ne sai Allah ya kama shi da laifin rashin yin zakka ko da bai da dukiyar yanzu saboda ne an ba shi dama jiya da shekaran jiya innakum raditum bil qu'udi awwala marratin fa faqulu ma al khalif mutumin da ilimi ya yaɗu ga ilimi nan daman ya ilmanci ya fahimci addini akwai ta amma yake bai da uzuri saboda su ma waɗannan munafakan sun samu damar ciyarwa sun samu damar ɗaukaka addinin Allah sun samu damar a fita tare da su wajen ɗaukaka addini amma suka ƙi hasali ma har sai suna murna sai suna jin daɗi gara ma da ban fita ba kamar wanda zai ce ai duk zakkanan da ake faɗa gara ma da banye ba gara kaza gara kaza duk akwai masu faɗan irin waɗannan maganganu to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhu idan ka koma daga ghazwatu al-muraysiya ko ghazwatu bani al-mustalik inda ka je ya rasulullah fasta'zanuka lil khuruj su waɗannan munafukan ba su da ta ido waɗanda jiya suka ƙi fita yanzu kuma za ba abin mamaki ba ne su zo su ƙara cewa ya rasu lallahi yaushe ne za a ƙara fita ba su da ta ido fakullan ta kurju ma'iya abada ka ce da su ga mummunar bishara ga yanku har abada ba za ku ƙara fita da ni ba walan tuqatilu ma'iya aduwa har abada ba za ku ƙara samun damar da za ku yaƙi abokanan gaba ba saboda ai ku ne abokanan gaba innakum raditum bil qu'udi awwala marra ai first first opportunity da kuka samu damar da kuka samu ta farko kun mulakanta ta ba ku yi amfani da ita ba saboda haka fa qawlu ma'al khalifin ku je ku ci gaba da zama tare da tare da waɗanda suka saba ma umarnin Allah da manzansa wannan ayar kamar yadda muka ambata babban saƙon da take ɗauke da shi ita ce bawan Allah duk lokacin da Allah ya baka dama kai amfani da ita musamman damar bin Allah musamman damar kusantar Allah musamman damar fahimtar Ƙur'ani damar bin sunna damar riƙo da tauhidi damar kasancewa tare da mutanen kirki karke sakaci da wannan dama sakaci da wannan damar za ta iya zai iya kai mutum zuwa ga halin ni ya ni da ake cewa lokacin da nadamar ba ta da amfani kamar yadda waɗannan munafukan suka samu kansa a halin nadama a lokacin da nadamar ba ta da amfani wanda wannan har wala yau yana ƙara tabbatar mana da cewa ashe abinda ake bukata a wajenka rinsinawar zuciya da bin Allah da yi ma Allah da manzansa biyayya ba roman baka da daɗin zancen da mutum zai rika faɗa ai yanzu gashi Allah yana faɗa cewa za su iya cewa yaushe za a ƙara fita fasta'zanu kalil khuruj saboda haka har yanzu bakin mai zuma ne har yanzu bakin mai daɗin furici da kalmomi ne amma zuciyar ba haka take ba abinda Allah yake so jama'a me kai na bin Allah me kai na ƙara kusantarsa me kai na ƙara nisantar saƙo ba wai tarin karatu ba ba wai tarin jin wa'azozi ba ba shi ake bukata ba yau majalisi na nawa muke ba a'a daga majalisin na ɗaya na biyu na uku wai karatun farko da ka fara ji mai kai da shi na biyu mai kai da shi na uku mai kai da shi duka waɗannan karatuttukan da na ji da kuka ji duka sai sun zama hujja gare mu ko akan wannan shi ne abin da ya kamata mu mai da hankali zuwa gare shi haka nan kuma ba wani malami ya fi burge ni ba wani karatu na fi jin daɗin shi ba jin daɗi ba ne abin a'a tasirantuwa da gyarawa ba kabbara ba ne an yi Allahu a'a kabbarar zuci ba kabbaran baki ba. Mun fahimta, saboda haka abin ba celebriyanci canci ba ne, a'a wane ya fi kaza wane wane, shiriri ta ne wannan jama'a. ba wannan ne ma'auni a wajen Allah ba wallahi ma'aunin kai ne sauraro wani tasiri ka samu ba a lokacin kaɗai ba tasirin ya ci gaba da bin rayuwarka kuma ka gyara idan aka gama ramadan ɗin nan gaba ɗaya duk abin da kunnuwanka suka ji sai Allah ya tambaye ka ranar kaza ga watan kaza ka ji wa'azi akan kaza mai kai ka ji nasiha akan kaza mai kai ka ji faɗakarwa a kan kaza mai kai mai kai mun fahimta in ba haka ba to sai mutum ya kasance tare da shi akwai kamanceceniya da waɗannan munafukan waɗanda suka samu dama amma ba su yi amfani da ita ba Allah ya kare amin sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin na'am karamakallah هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Humul ladina ya ƙuluna su ne dai ba waɗansu ba, su ne dai ba waɗansu ba, mana su ne dai waɗannan munafukan da aka ce Allah bai shiryar da su saboda sun, ba zai shiryar da su ba saboda sun zaɓi ɓata bayan bayyanar gaskiya, to daga cikin sufofinsu akwai siffa ta magana, ya ƙuluna la tunfiku ala man inda Rasulillah, su za ka ji su suna cewa ko masu hannu da shuni ko masu ba da sadaka ko masu arziki ku daina ba da sadaka ku daina ciyarwa ku daina kai wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke tare da shi sadaka hatta yan faru har sai waɗanda suke kewaye da shi miskinan nan sun arce sun tafi saboda babu abinci tare da su Allah ya ce walillahi faza'inus samawati wal ard su masu faɗan wannan maganar ba su san cewa ta Allah ba tasu ba ba su san cewa walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin arziki na sammai da tasai mallakin Allah ne a hannun Allah suke Allah yana ba wanda ya so ne ga wanda ya so ta fuskar da ya so lokacin da ya so daidai adadin da ya so ba wanda ya isa ya ce masa danne walillahi khaza'inus samawati wal ard kamar yadda kuke ganin sammai suna ko sama tana saukar da ruwa mai albarka to haka arzikin a wajen Allah yake daga wajen Allah yake saukowa sannan kuma ƙasan nan da kuke takawa a cikinta akwai albarkatai da arzika masu yawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya taskance Allah yana ba al'umma ko yankin gari dama su haƙo abin da Allah ya ƙaddara su haƙo daga cikin ƙarƙashin ƙasa. Duka wannan yana tabbatar da cewa mai arzikin nan dai Allah subhanahu wa ta'ala ne sai dai walakin nan munafiki na layaf su waɗannan mutanen da ake magana a kansu ba su da basira ba su da hankalin fahimtar wannan hakika. su kullum tunaninsu shi ne su ne suke ba da damar a samu ƙumbar susa a yi arziki wannan na daga cikin sufofin munafukai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a wannan sura mai albarka siffar ita ce a suna tunanin cewa in ba su buɗa maka ba inda za ka je suna tunanin in baka jogani da su ba ba za ka taka ka zama wani ba saboda a tunaninsu su ne kaɗai masu yankawa yadda suke so su ne kaɗai masu cincidawa tsanin ɗaukakawar a hannunsu yake su a tunaninsu to yin wannan tunanin rashin fahimta ne kamar yadda Allah ya tabbatar wa lakin da munafiqina la yafqahu wannan aya jama'a tana ɗauke da fa'idoji da yawa tana ɗauke da darussa fa'ida ta farko ita ce tabbatar ma waɗannan munafukan da cewa sun siffanta da siffofin munafunci na aiki kamar yadda suka siffanta da siffofin munafunci na magana ina na aiki yake إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أي نبس سيكو ميبا abin da suka yi ne na zahiri to bayan wannan akwai wata siffa ta magana ita ce humul ladina yaquluna asali sawa'un alaihim jumla ce mu'tariba asalin maganar wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum يصدون وهم مستكبرون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله فما سي أكا ساك سواء عليهم دومن بعد حكمcin su na cewa su da su da samun rahamar Allah da gafarar Allah shikenan fauko ko sun rasa damar saboda sun bijire ma Allah da umarninsa fa'ida ta biyu ita ce humul ladina ya ƙulun jumlatun ce mustanafa siƙat ko jariyatun majarar ta'alil li'adanin maghfira au lifiskihim da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin Allah bai shiryar da fasikai fajirai waɗanda suka ƙi bin umarninsa to kila wani ya ce saboda ne ne suka aikata to daga cin aikinsu humul ladina ya kudu ta'lil ce ko kuma me yasa ba za su samu gafarar ba humul ladina ya kudu saboda sun siffanta da wannan sufa mummuna ta hana ci gaban addini hana karfafan addini burin siya za a yi sahabbai da suke tare da manzara masu salama su tarwace tunaninsu su ne masu kumbar susa su ne masu cewa ungo karɓa su ne suke azartawa wanda wannan ba gaskiya ba ne talauci ne na tunani fa'ida ta uku humul ladina ya na suna cewa ashe maganarsu ita ta sai musu rigar tsiya da rigar lalacewa fa'idar anan ita ce bawan Allah ka kiyaye lafazinka ka kiyaye furucinka ka san me kake faɗa wata ƙaramar magana wacce ba ta da kalmomi da yawa za ta iya zama sanadiyar halakar mutum kamar yadda wata magana taƙaitacciya wacce aka nemi yardar Allah da ita za ta iya zama sanadiyar samun rahamarka da tsira a wajen Allah saboda haka a wajen Allah babu ƙaramar jumla babu short post post na sentence ɗaya ko da kalma ɗaya ne sai ta zama sanadiyar tsira ko ta zama sanadiyar halaka ka kalli kalmar su la tunfiku ala man inda rasuli lahi hatta yanfadu kalmomi guda takwas amma da ita suka halaka saboda ne saboda abinda sabon kalmomin ke ɗauke da shi saboda wannan martabar manzan rahama ta salama da matsayinsa a wajen Allah da al'umma. Saboda ne dalili na hudu, ƙoƙarin cutar da addini, ƙoƙarin taɗe addini ba a so a ga addini ya ci gaba ko ya haɓaka. Hatta yanfudu an karanta ƙira'a shaza hatta yanfudu wannan jumlar ko wannan furucin na yanfudu a faɗe shi da haka yana bayuwa zuwa ga wata ma'anar da asalin kira'ar ba ta inganta ba amma ma'anarta kuma daidai ne kamar yadda muka sani a kira'o'i shazza kira'o'in da ba su inganta ba ko akwai kira'o'in da ba su inganta ba ta ɓangaren lafazi amma sun inganta ta ɓangaren ma'ana su waɗanda suke mutawatirai kuma kamar yadda muka sani sharaɗinsu shi ne guda sharaɗi guda uku fa kullu ma wafaqa wajha nahwi وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة أكا الجزري يكي فلا أجل طيبة النشر يكي فكل ما وافق وجه نحوي قراءة إن قرآني duk ƙira'ar da ta dace da ta yi daidai da abin da aka sani a larabci ba ta saba ma sahihin larabci ba kuma babu ƙira'a ɗaya da ta saba ma larabci fa kulluwa wafaka wajha nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi sannan yayi daidai da rubutun qur'ani rasmul mushaf kenan yadda aka rubuta qur'ani wa sahha isnadan sannan aka ciro shi da tawaturi hanya ingantacciya to wannan shine qur'ani sai ya ce wa haythu ma yaftallu ruknun asbiti sududahu law annahu fi sab'ati duk lokacin da kaga wani lafazi da aka ce kira'ar Qur'ani ne amma ya saba ma waɗannan sharuɗan guda uku to ka tabbatar da cewa shazi ne bai inganta ba ko da kuwa a cikin kira'o'i guda bakwai ne duk da dai babu amma yana so ya ce maka waɗannan sharuɗan dai su ne sharuɗan da ake shuhur mu'tabara waɗanda ake la'akari da su to mu dawo kan maganar la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfudu a wannan kira'ar idan aka ce an fadal ƙaunmu aifaniyat azwajahu sun ta cin guzurinsu har guzurinsu ya ƙare to in guzuri ya ƙare sai ne sai a bar inda ake to ku daina taimaka ma waɗanda suke kusa da manzara masu sana har su ci abin da suke da shi har ya ƙare a neme su a rasa ya kasance muhammadu mai tare da kowa sai mutum uku ko hudu da suke tare da shi kaga wannan yana ƙara nuna maka da fisa da makircin abdullahi bin ubay bin salul na ganin cewa shi yana ganin har yanzu shi ne ya kamata ya zama jagora ba annabi sallallahu alaihi wasallam taron al'umma da suke tare da annabi sallallahu alaihi na so sa masa rai yana jin ba daɗi shi yasa sai ya fito da wani abin nan ka ce Uh, economic sanction kenan ya za a yi a kawo wani a tsuke tattalin arziki ga musulmai da waɗanda suka yi imani amma asali kila a ce an faɗa ne da kyakkyawar manufa kyakkyawar manufar ita ce waɗannan da suke zuwa wajen annin sana suna takura masa to shi ma me ya samu ballantana ya ce da iyalansa to da Allah ku bar su su daina zuwa su tafi a bar manzo Allah su sanar da na kusa da shi su rika cin abin da aka samu ba kaga asali a zahiri ta wannan fuskar magana ce in ka kalle ta kamar mai kyau amma a ƙarƙashin ta an birna munafunci da kuma yaudara walillahi khaza'inus samawati wal ard wannan lafazin yana sanya ma zuciya natsuwa yana sanya ma zuciya walillahi khaza'in ba a ce khaza'inu samawati wal ardi lillahi sai aka ce walillahi taqdimul jar a ce walillahi ko taqdirul majrur kafin jumlar khaza'inu tana fa'idantar da almulkiya wa kamalin tasarruf gaba ɗaya wata taska gaba ɗaya wani arziki gaba ɗaya wata ƙwandala wata dala wata saifa wani pound wani riyal da wani ya taɓa samu ko zai samu yana wajen Allah tun da duniya ta tabu ba wani wanda ya taɓa samu ƙwandala don wani ne kadai ya ga dama ya ce ya bashi in ba Allah ba wallahi sai dai kwandalar ko nerar ko dalar wani ya zama sanadiyar zuwanta wajenka ko ya niyya ko bai yi niyya ba in dai mai khaza'inus samawati wal ardi ya yadda ba wanda ya isa ya tare maka ba wani wanda Allah ya rubuta zai samu daidai da wannan biran wani ya ce to mun yi shawara ba zai samu ba wallahi bai isa ba ba a taɓa yi ba fa biran nan wani ya ce to bai kamata wani ya samu ba sai dai ya mutu dan bakin ciki amma wallahi sai ya zo in Allah ya so ma wanda ya ce ba za ka samu ba, sai Allah ya ce to da kai za a yi amfani ka kai mai bira yana kawo ma biran ran shi yana baci yana tafasa amma kuma dole sai ya mika maka kai kuma ka karba ka ce alhamdulillah walillahi khaza'in samawati wal ard wannan ayan tana sanya zuciya farin ciki in ka tuno da cewa arzikinka baya wajen kowa shi kuma Allah baya shawara da kowa to me kuke gani a bashi ko kar a bashi wannan a ma'aunin duniya kenan Allah shi kuma huwar razzaqu dhul quwwatil matin wa huwa yut'im wa la yut'am shi ne bayarwa ne wa qalat al yahudu yadu Allah maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal ya dawo mabsufata ne yunfiqu kayfa yasha hannun Allah a buɗe suke yana ciyarwa ta inda yaso ga wanda yaso ta fuskar da yaso saboda haka karka taba tunanin cewa in na samu matsala da wani da wani to ya za a yi in rayu ya za a yi shikenan hanya ta kulle kai bai ishe ka wa'azi da darasi ka ga mace ta haihu tana haihuwan jariri ita ta bar duniya yaron kuma ya rayu ya zama wani abu ba duk da kuma a zahiri bisa ma'aunin dan adam abinda zai ci ya rayu ya sha ya rayu yana tare da ita amma kuma ta tafi din a nuna maka cewa ba ita ce mai ciyarwa da shayarwa ba kuma sai ya rayu ya zama sarkin gari ya zama gwamnan gari ya zama kaza shi yasa an kuka lura so da yawa waɗanda suke zama wani abu a cikin mutane ƴaƴan waɗanda ba kowa bane domin a tabbatar ma mutane cewa ba kowa ba ne yake mai da kowa komai sai ubangijin kowa da komai yake mai da kowa komai. Mun fahimta Allah ne kaɗai, Allah ne ne yi, so da aka sha kurumin ka bawan Allah, wallahi akan abin da ya shafi duniya da arziki ka kwantar da hankalinka. Ba wanda ya taɓa barin duniya bayan cewa akwai wata ƙwayar shinkafa ko ƙwayar wake in ba kano ne wani ɓallin gurasan da Allah ya rubuta zai ci. To, sai ya ci wallahi malam ba kano shakurmin ka za ka ci ɓallin gurasan nan kafin ka bar duniya. Mun fahimta? Za su ce kuma ba zazzagi ne ko doya ko? Kofate ba. Kofate ne wanda Allah ya rubuta za ka sha, za ka sha. dan taba ku kuma ni da yake babbar bare ne na fita so a takaice ba wanda ya taba barin duniya inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastamila rizqaha wa ajalaha ba wanda ya taba barin duniya bai sha abinda Allah ya kaddara zai sha ba na sha ba mu labarin kissar bawan Allah mai shan madara ko a nan majalisun bawan Allah ne ya fada rijiya aka zo ya yi kuru aka yi kururuwa wani ya fada rijiya aka zo aka yi taimaka ya fito da ya fito first na farko da za a bashi a taimaka masa shine bayan an matsa cikin shi ruwa ya fito network ɗin shi ya dawo aka ba shi madara ya sha aka tambaye shi kai bawan Allah ya aka ka faɗa rijiyar nan da ya tashi yana ƙoƙarin kwatanta musu to gefen rijiyar har yanzu akwai ruwa sai ya zame zamewa ta gaskiya ya faɗa rijiyar faɗawar ƙarshe a jami'ar me ya fito da shi ka'satu laban ko kuma madara lai shi ya fito da shi saboda haka walillahi khaza'inus samawati wal ard ka kwantar da hankalinka taskar sammai da kasai ka ji lafazin ba Allah bai ce walillahi khazinatu ba khaza'in shi ma a wajensa taskoki ne bawan Allah ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum haba bawan Allah yi murmushi mal wallahi Allah ne ke magana ya ce aljanunku da mutanenku a tambaye ka Malam Usman mai kake so ya Allah duniya da abin da ke ciki, Malam Muhammadu mai kake so ya Allah duniya da abin da ke ciki, Malam kaza to ya Allah ni duniyan so bakwai, wannan duniyar kaza kowa ya gama lissafowa a lokaci ɗaya a waje ɗaya kuma kowa a yi masa a daidai lokacin ma na fasar zalika min ma indi illa kama yan kusa mislatu idan otu da haba mala kuma har yanzu wai kana tagumi ka ce ka rasa mai ya za ka yi da rayuwa bayan ga mahalicin rayuwan yana maka bishara yana ce maka walillahi khaza'in samawati wal ai fa bidhalika falyafrahu wannan ne zai sa maka farin ciki wallahi jama'a akwai wasu ayoyi a Qur'ani da wasu hadisan manzon rahama su sana idan ka tuno da su sai dai ka ji kana murmushi sai ka ji kawai kamar baka da wata matsala ba ko da kuma ga matsalar kana gani amma kana kallon matsalar ita shara take maka da alheri saboda in matsalar ba ta zo ba ta koma ga Allah ina za a sami yaƙini da tarbiyyar zuciya na komawa ga Allah kun fahimta wallahi khaza'inus samawati wal ard wannan lafazin ma ga wata fa'ida ta addu'a lafazi ne na addu'a na yi ma Allah kirari da fadanci ya man indahu khaza'inus samawati wal ard har ma ka ce ya Allah kai ne ka ce taskar sammai da kasai a wajen ka cike naka ne ya Allah ga bawanka miskini bai da duwa bai da wata taska na zube a wajen ka ya Allah ainu Allah a nutsar da ni a cikin tekun rahamarka da arzikinka da buɗinka Allah in baka yi mun ba wa zai mun Allah wajen wa zan je Allah kai ne Allah Allah Allah fab sai ka ji abin ya faɗo ban Allah ka ci gaba da murmushi kana rayuwa sai dai ka ji yan angon ku suna cewa kai wani ya shigo gari fa ya aka yi da daddare ka samu abin da daddare ka zube kai kuka ka murgina kai kaza ka jika da dumarka Allah ni fa ba inda zan je nan ne su can suna ta munshari sai dai su ta hirarka a majalisa kai kuma na gaba ya gaba Allahu akbar
walillahi khaza'inus samawati wal ard wannan karatun karatu ne mai tsada ga zukata ga kwakwalwa in fahimci wannan za ka yi hasada za ka yi bakin ciki za ka yi tunanin wane ya kare maka wane ne sanadi a'a walillahi khaza'in kai ka taba ganin za a yi ruwan sama wani ya ce to bari mu tarar wannan kar ya sako ba wanda zai tare shi to haka ba wanda ya ya tare maka abin da Allah ya rubuta kamar yadda zafin neman kuma bai isa ya saka samu ba hadisin ibn abbas ya gama mana bayani shi ba mutane su taru su ce to ce ka samu kaza ba su isa ba mutane su taru su ce ba za ka samu ba su ma ba su isa ba kai ma ka kwalla fare dole sai na samu kaza ba ka isa ba kai kanka fa ka ga kanka da arzikinka ne ko kun gane magana? Arzikin gani ya ake ka samu gani, ya ake ka samu ji, waye baka. To, arziki ne tare da kai, kai ma ka ga kanka da arzikin kanka ne. To, arzikin kuɗi kuma haka shi ma baka san yadda za a yi ka samu ba. Ko arzikin ɗaya da ka samu, ka taɓa yin bayanin ya ake ka samu ɗaya, kai ma baka sani ba, matarka zai ta haihu, amma wani kanikanci da abubuwa suke faruwa, baka sani ba. zafin nema zai kawo samu amma ka tashi ka nema kamar yadda aka ce ka nemi taimakon Allah ka zube a wajen Allah ka nemi agajinsa wa ma mujahadatul insani tusiluhu rizqan wala da'atul insani taqta'uhu qad qassa qad wazza'a Allahu bayna al-khalqi rizqahum lam yakhliq Allahu min khalqin yudayyi'uhu lakinnahum kullifu hirsan فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه قصيدر ابن زريق البغدادي قصيدة ne matukar muhimmanci wacce ɗaliban ilimi ya kamata su haddace sosai ina jin baiti 30 da wani abu ko 20 da malaman mu sun kasance suna mana wasiya da dadewa da haddace wannan kasidar la ta'dilihi fa innal adla yudi'uhu qad qulti haqqan walakin laysa yanfa'uhu جاوزت في نصه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عدله بدلا من عدله أرزوها دي قرشا كثيرا a nan yana cewa wa ma mujahadatul insani tusiluhu zafin nema da himmar mutum ba ita take ba shi samu ba ko kamar yadda malam bahaushe yake cewa rizqan wala da'atul insani taqta'uhu haka nan ba tsabar kasalar mutum ma ka shi kasalalle ka ce to ba zai taba arziki wallahi ba kasalar sai ta hana shi ba kawai dai kila ta zama sanadi ko Allah ya rubuta ya zama kasalar ne kan amma in Allah ya rubuta masa sai samu lakin an yace qad wazza Allahu bainal khalqi rizqahum tun kafin mu zo duniya Allah subhanahu wata'ala ya gama raba ma mutane arzikin su lam yakhluq lam yakhluq illa min khalqin yubayyi'uhu Allah ne taba kawo duniya kuma ya hana shi abin da zai ci ba wa ma min dabbati fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tanfiqun har yanzu kana neman wani ƙarin bayani Allah ya rantse irin wannan rantsuwa a kawo kuma jumla na tashbihi a ce maka arzikinka da abin da Allah ya kaddara za ka samu daga sama yake yana wajen Allah sai Allah ya ce fawa rabbi sama'i na rantse da ubangijin sama wal ardi da ubangijin kasai sammai da kasai innahu lallai shi shi ɗin ne ko ƙwar'ani ko wannan maganar da aka faɗa lahaƙun wallahi da gaske ne mislama annakum tamtiqun kamar yadda in kai magana baka waiwaya ka tabbatar kai ne ka faɗa ko ba kai bane akwai mai irin wannan yanzu ina magana in ji bari in ji ni ne din nake magana ko ba ni to kamar yadda baka shakka tunda duniya take ba a taba wannan tashbihin ba sai a Qur'ani a ce ana kwatanta maka wani abin da zai cire maka shakka ya tabbatar maka da yakini a ce yadda ba ka kokwanta in kana magana yanzu ba zan yi rika irin wannan magana in ce ko dai malam usman ne yake faɗa ba ni ne nake faɗa to kamar yadda ba na shakka ba na kokwantan fitowar waɗannan kalmomin daga wajena daga bakina to haka bai kamata kai kokwantan fitowar arziki da ukugowarsa daga wajen Allah kuma ka tsaya kai tunani bawan Allah inda za ka ƙara tabbatarwa ka duba abubuwan da kake samu a rayuwa wallahi za ka ga cewa abubuwan da kake samu wanda kake sa ran za ka samu ko kai ka tsara ka samu su suka fi yawa ko ko waɗanda ba ka san za su za ka samu wane fi yawa inda ba ka san za ka samu
to ina dabararka ina tsaminka ina hikimarka inda kai kake ba kanka ko dabararka ko tsabar a gwanin cewa a kasuwanci ne kaza kaza to me yasa ga wani shekara talatin duk kun taso kun ganshi a anguwarku ko a garinku yana kasuwanci kuma kun zo yau kwana talatin da bakwai arba'in wata biyu uku kun shiga kasuwanci duk kun girme shi a tsabar tattalin arziki ina shi business exposure shi da iya juya sile ya zama naira duk ina yake ba shi yake ba kanshi saboda haka kai ma kakka ruɗa in ka samu karka ɗauka kai ka ba kanka Allah yana da hanyoyin isar da arziki zuwa gare ka wayar zuƙuhu min haifu la ya akwai wani a ƙarni na uku a zamanin su a ƙarni na uku zamanin su al'imamu fabari kenan akwai wani bawan Allah da ya zo aikin hajji saurayi ne sai ya batar da lalitarsa ta kuɗi lalitarsa ta kuɗi a filin ɗawashi ko a filin ɗawashi ko a cikin haram ko a gefen haram dai almuhim a takaice dai ya rasa lalitar kuɗinsa ko jakar kuɗinsa a cikin haram ko a kusa da shi kwana ɗaya biyu ya ɗauka zai ji cigiya zai ji ana cigiya ya shiru sai ya tashi wata rana a cikin haram ya ce jama'a ba a cimin ne surrati jakata ko lalita ta ta ɓace ko shin a cikin ku akwai wanda ya ganta a cin shi can sai wani dattijo ya tashi sai ce ya kai saurayi me za ka ba wanda ya ga lalitarka sai saurayi ya ce lalita ta tana ɗauke da dinari ɗari ba zan ba da komai ba a ciki sai da cije ya ce saurayi ko da dinari ashirin mana ka ba wanda ya gani don ya ji ƙarfin dawo maka da ita ya ce wallahi lazim ba zan ba da komai ba ha to kaga ko dai ya gani ne dattijo bai ce komai ba saurayi shi ma bai ce komai ba sai ɗaya daga cikin waɗanda suke wajen da suka ji dattijo yana wannan maganan sai suka bi shi har gidan shi bai san ana bin shi ba da ya shiga cikin gida sai gida ne ɗan ƙananan gidaje abinda ake faɗa za ka iya ji ta baya sai ya ji dattijon yana ce ma matarsa ni dai na kasa natsuwa da wannan al'amari gashi mai kudin nan yau ya tashi yana cigiyar dukiyarsa na yi ƙoƙarin in gamsar da shi ko da dinari ashirin ya bayar domin mu ɗan samu wani abu sai hajiya mai kallabi mai ɗan kwali ta ce a'a ai ka bari wallahi arziki ne Allah ya kawo mana Allah ya san halin da muke ciki ya sa muka samu wannan talauci ya ishe mu kaza kaza da sauransu natija yayi tunani yayi tunani sai ce shikenan gobe ya ƙara zuwa haram can sai saurayi ya ƙara tashi ya ce jama'a unashidullah marra'a surrati an yurji'aha ilai ina hada Allah da wanda ya ga dina jakata da lalita ta ya dawo da ita ga ma'abocinta sai da cizo ya kara tashi ya ce saurayi hallaka an tuhdiyahu asharata da nane minha za ka iya ba shi dinari goma ya ce la wa alkula ya ce wallahi ba zan bayar ba da cizo da ya ce wannan hannun jarirai gare shi ke dattijo ya ƙara komawa gida citokin jifa ga halin da ake ciki na ɗan masa tayin ma dinari goma yaki ya ce ni dai ina baka shawara arziki ne Allah ya kawo mana ce yasa ba ma Allah kai kokari ka samu mata mai tsoron Allah wallahi wanda za ta taimake ka wajen bin Allah za mu ji a ƙarshe waye ya ci nasara shawara ta koko shi da tsoron Allah ta walillahi khaza'in samawati wal ard sai gobe da cije ya ƙara dawa masallaci yawo bai gaji ba sauri ya ƙara tashi ya ce unashidullaha marra surrati an yurja haila ina hada Allah duk wanda da wanda ya ga lalita ta ya dawo min da ita da cije ya ƙara tashi ya ce saurayi hallaka an tuhdiyahu dinaran min hadhihi almi'a zaka bashi dinari ɗaya dinari ɗaya da cije yaro ya ce wallahi ba zan bayar ba ai haƙƙi na ne a dawo mun sai da cije ya ce ma yaro to ku biyo ni muje to lokacin da da cije ya ce biyo ni muje to akwai ɗan kallo da yawa sai suka ce aiko sai mun je mun gani sai suka bi shi aka je da cije ya fito da dinari ɗari ya ce ka kirga yaro ya kirga tas tas tas tas tas tas ya gama kirga ya ce sun cika na gode yaro ya tashi zai fita sai ya kalli gida ya kalli yanayi sai ya tabbatar cewa talauci ya masa ɗaurin minci Allah ya kare amin sai ya ce da cijo wannan dinari ɗari ragowar dinari ɗari uku ce wacce aka yi mun wasiya da in ciyar da ita ga mabukata na ciyar da dinari ɗari biyu saboda kasancewarta amana gare ni shi yasa na ki ba da koda ne na dinari ɗai sai an dawo min da ita yanzu kuma ta tabbata kai ne ka fi cancantar dinari tare da Allah walillahi faza'ilu samawati wal ardh yanzu ka ga ya nemi ashirin amma Allah ya so shi da dari halal malak karka sanya biro akan kuɗin da ba naka ba ka yi tunani walillahi khaza'inus samawati wal Allahu ard karka nemi cin hanci da rashawa walillahi khaza'inus samawati wal ard karka danna haƙƙin wani shakurumin ka naka zai zo walillahi khaza'inus samawati wal ard ya man indahu khaza'inus samawati wal ard irham ibadallah khaza'ina lahum ya man lahu al-amru min qablu wa min ba'd ya man taqaddasat asma'uhu wa jalla thana'uhu wa la ilaha ghayruhu ya man khalaqa al-khalqa wa ahsahum adada subhanaka ma arhamak subhanaka ma akramak subhanaka ma ajwadak subhanaka ma a'azzak nas'aluka allahumma min al-khayr kulli عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Allah ya